بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ينزاك من درن جمعاني درن بير قوات جماد الأولى هجر منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دقمك زوا مدينة نادي شكرا دبو دا دا دريه دا أربعين دا أقديني وان ديري دا ترى قوات شابي شكرا تدبي بيو دا عشرين دا, دا. wannan kuma Allah da shi ne kasar na 450 daidai cikin jeren karatuka da ake gabatarwa daga cikin wannan littafi na mai albaka littafin imam muslim ibn hajjaj rahimahullahu ta'ala taken karatun shi ne karatun hadithi da aiki da shi shi ne kaɗai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki azata mu karatun hadisan manzon sa alaihi salatu wasalam da amfanuwa da su duniya da kiyama ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato Darul Hadith Salafiya wadda ke number 4 Madarka Cirwar Gaskiya ne a Zaria Kaduna State Nigeria Darul Hadith makanta ce da Malam Albani gina a Zaria don cimma manufofin da awarsa da fatan Allah ya yi da nufi ya shige mana gaba idan ba manta ba muna tattauna ne a jiya game da bayani na hukuncin bin azzaluman shugabanni sallah da kuma 'yan bida'a to mun gama jin cewa an tattake fili cewa azzalman shugabanni in za su da sallah to in da ya sita a lokacin ta wajibi mutane su bi ta idan kuma suna jinkirta ta sai mutane su yi ta a waje in sun ga dama in sun zo sun tar da su kuma su ci gaba su bi su a haka din nan mun ji cewa salaf suna bin azzalman shugabanni sallah kama abdullahi dan umar yana bin hajjaji sallah da dai sauran wanda suka zanci in suka riski irin su hajjaj da sauransu da su ubaidullah duk salaf suna bin su sallah ina fatan fadaka don ga shugaba azzali muna da shi zalunci shi daban sallar shi daban muka ji inda alimamu ibn muhammad abu muhammad ibn hazm al-zahiri yake ta take fili cewa lalle lallan cikin salaf ba a taɓa samun wani ya ƙiban wani shugaba sallah ba salaf cikin sahabban manzan Allah hatta wani suka yi khuruji kamar da mu zo mu je insha Allah ta'ala ba su ƙiban su sallah ba suna bin su sallah wannan azalwan shugabanni din aka wani hukunci yake insha Allah ta'ala matakar mene shi shugaban idan yi sallah ta yi in yana iya sallah ya iya fatiha ya iya kaza da kaza wallahu musa'an to inda muke tattake fili jiya shine maganar bin dan bid'a sallah mun ji cewa imamu ne bayani cewa da sauran 'yan mazabin shafiya da wasu cewa 'yan bida kala biyu ne akwai 'yan bida'an da bida'a su bata kai su ga kafirci ba sai dai saban Allah ne suke yi su ne ƙananan abin da shafa bidoyi kamar me kenan kamar a ce mutum na maulidi ko shakka ba maulidi bida'a ne ina fatan fahimta an gama sallah a jiwaigo a ce to a falakin nasu kafa goma kafa uku uku kaza da kaza wannan kowa san bida'a ne ashe dan hudu ma ya faɗa ina fatan fahimta za a an maka haihuwa a ce a tare za a kar za a yi suna shi ma wannan sunan bidoyi ne a ciki da sauran dai nau'o'in bidoyi wayannan ba sa hana abin mutum sallah matukar ya zama shine liman da ba wani sai shi amma shi ma irin wani daidai zama liman ne amma ga limamai da yawa wanda ba sa wannan to ma lokaci ba daidai bane ka bi shi sallah sai ka je can inda wanda baya wannan abin kun fahimta amma da za ka bi shi sallafa sallaka ta yi tashi ma ta yi to sai nau'i na bid'a bi shine wanne al-mukaffira wanda bid'a shi ta kai shi ga kafirci to irin wannan dan bid'an shi sallar shi bata yi ba kai man ka bi shi bata yi ba ina fatan fahimta daga cikin nau'o'in yan bid'a waɗanda malamai suka ce sun bid'a su ta kai su ga kafirci akwai waɗanda malamai suka ce kaman yan jahamawa wanda mun yi bayanin su jiya ko 'yan jihamiya masu korewa Allah siffofi da sunayensa malamai suka ce wannan da yawa cikin malamai sun kafarta waɗannan ƙungiya ɗin wanda ya ce sam bayanin Allah na da suna ba ballantana da wata ta siffa waɗannan mutanen malamai da yawa sun kafarta su irin sama bin hanbal imamu darimi da sauransu hakanan daga cikin 'yan bidan da aka kafarta akwai 'yan bidan 'yan ƙadariya malamai sun kasa 'yan kadariya gida biyu akwai 'yan kadariya da suke da wani mataki mafi kwalkwalo mafi kwalkwalo shi ne cewa allah kwata-kwata bai san mai mutane za su aikata ba kawai in ya gani ne shi ma a lokaci ke sani malamai suka ce dan bidan dan kadari da yake tabbatar da irin wannan to babu shakka kafiri ne wanda irin waɗannan nau'in 'yan bidan da wahala fa a same su ba ni ban ni a Najeriya ban ji labarin wani irin haka ba a dai Najeriya ban ji labarin da iko inkarin cewa Allah na da iko akan duk abin da muke ba kuma da ikon shi ne muke komai ba da abin kirki da natsiya da ikon Allah da kaddarawa Allah ne ake kuma yana da hikima akan yi abin da ban ji wani na inkar wannan ko ƴan wa akwai wanda ya taba jin wannan inkari irin wannan sifofi na Allah ko fahimta to in aka samu to shi ma irin wannan malami suna cewa bid'a shi ta kai shiga kafirci sannan sau nau'in bid'a wadda ke tana kafirci ita ma shine nau'in bid'an mugulatin sofiya gulatun sofiya ɗan zaƙewa a wajen sufanci waɗanda suke da ikirari da wahadatul wujud wahadatul wujud abinda suke nufi ai duniya abin da ke cikinta da ita da Allah da abu guda ɗaya ne ba wani abu Allah daban halittu daban duk abu ɗaya ne kawai shi da za ka ji wannan na kahutun yana waƙa wanda ke cewa wanda ke lamyalin wa lamyalin shehu shehu barhama shehu bai haifa ba haihuwa ta sakariya ce ina fatan fahimta ya ce shi kaɗai yake ganin ya buɗe shi kaɗai yake gani kaza kaza hadda irin zikirin da muna karo zaka ji ana wani zikiri ina jin azariya ma da ana wani zikirin ma fi jubbati illallah ma fi wane ne illallah wanda suka dade da irin zasan wannan abun ma'ana wai jubba riga da ke ciki ba abu da ke cikin ta sai Allah to akwai wani zikiri wa sun san su kuma musamman wanda suke da shekaru a cikin mu wani zikiri da za ku zo ana kai ma la ilaha illallah ni ma la ilaha illallah shi ma la ilaha illallah kowa la ilaha illallah za ku tuna wannan zikirin to wannan zikirin fa ba zikiri ba ne wahadatul wujudi ne kun gane ya to kai ma kai ne la ilaha illallah shi ma la ilaha illallah kaga mu a lokacin tunda musulmai ne ba mu san wannan kafircin ba sai muka ba mu kyakkyawa fassara ma'ana kai ma ka ce la ilaha illallah mun dauka haka suke nufi ina fata mun fahimta a ashe suna nufin wai kai ma din la ilaha illallah ne wannan suna ga cin gulatus sufiya wanda suke cewa mene wannan wahadatul wujud oga a cikin su shine ibnu arabi ibnu arabi ba ibnul arabi ba ibnu arabi sai ka ce al-hatimi at-ta'i wani zindiki na ibnu arabi ina fata fahimta yana littafi futuhatul makiyya da fususul hikam wanda ya rubuta su zindikanci da kafirci zankama a cikin waɗannan littafai din yana inkarin annabta yana gatan annafawa da ce a raba Allah da wasu abin nan da dai maganu wanda malamai tun a lokacin zamaninsa suka ringa kafirta shi suna bayan cewa zindiki ne wannan mutumi din ina fata fahimta suna da wannan aƙida din sannan daga cikin mu a wannan zamanin mun ga masu irin wannan aqida din ɗan ɗariƙa suna so su ringa wanke inyasi a cikin irin wannan abubuwa din amma bu shakka inyasi ya ba da contribution a cikin aqidar wahadatul adiyan a wahadatul wujud cewa komai Allah ne shine hadda hirbuci yana da irin wannan aqida din jama'a ɗahir bauchi da kake ji yana da irin wannan aƙida ɗin don mun ji musan da ba wai don mai don an ce kowa allah ne za a ce laifi ne wai sai buga misali idan ka je aikin hajji ka dawo sai ka zo da akwatuna guda ɗari don an rubuta ɗahir bauchi ina fata mun fahimci wannan abin wai zai mutane wa yau wai da wani an ce to a ji a nemo akwatin ɗahir bauchi da an zo an ga rubutun sai a ce la ga ɗahir bauchi in aka kwata la ga ɗahir bauchi wai to mu ma haka muke da Allah Allah shehi mu ina fata mun fahimta amma kowa ka gani kace shi ma Allah ne baka yi laifi ba kamar wanda wancan ya ga akwate ce ga ɗahir bauchi shi ma Allah ne ina fata mun fahimci wannan abin to wannan aƙidu ne suna da shi wannan hulat ne ɗaya daga ciki nan shine wahadatul adyan daga cikin bidoyin da suke da shi waɗanda malamai suka kafurta su a cikin wannan abubuwa ɗin shine ikirarin sanin gaibo ga wasu mutane wanda ba Allah ba Allah ba Allah Qur'ani kilali ya fito ya bayyana cewa ba wanda ya san gaibo sai shi kaɗai wannan kuma sifa ce shi kaɗai yake da ita qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'athuna Allah ya ce ka faɗa masu sama da ƙasa ba wanda ta gaibin ba Allah ba kuma ba wanda ya san ya mutu sai a tashe shi wannan ya iyakance la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah nafi wal isbat a wata kuma annabi ke cewa shi ma da ke mai kullas kullau a'lamu law kuntu a'lamu ghaiba lastakthartu min alkhairi wa ma masani su an Allah ce ka kace masa ni ma mannan Muhammadu ban san gaibu ba da a ce na san gaibu duk inda zan sha wala ba zan je ba ina fatan fahimta da kuma na yi wa alkhairi da yawa amma annabi ya je Uhud an fasa mai kai ya boje kaza an mai kaza kaza saboda bai san gaibi ba in ya zama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba ba wanda zai da awazanin gaibi amma ku riga ji dahir bauchi da yake yana da wannan muguwar aqida a zuciyar shi za ka ji da shi da suna cewa wa ai gaibi kala-kala ne wane ne wane ne ai gaibi na waliyai gaibi na annabawa gaibi da muke magana gaibin da Allah ke banta da shi shi muke magana duk wanda ya da sanin gaibi ƙarya ne zindiki ne ba wanda ya san gaibi sai Allah maɗaukakin sarki to suna da da'awar wannan sanin gaibi din da haka wannan aƙida ce daga cikin aƙidu suke na kafirci ina fata mun fahimci wannan abin to daga ciki akwai aƙidinsu na kafirci shine halascin fita daga shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama su ce su ba yanzu ba sa bin shari'ar annabi muhammadu al'amarin shari'a naku ne na talakawa amma yanzu suna kan addinin haƙiƙa ne akwai haƙiƙa akwai haƙiƙatul haƙiƙa to yanzu ita suke bi shine sai ga mutum ya daina sallah gaba ɗaya kun gane sai ga mutum ya daina dukkan wata ibada dukkan wani zunubi kuma sai ga yana rungumar shi yana yi shi za ka same su sai ga shehu guda ɗaya na da mata sun kai tamanin sai ga sabu shehi yana zina sai ga shehu ba za ka taɓa gan shahutu ya sallah ba za ga shi ya ci haram ya kwane ne saboda kai yanzu kai ne wa'annan dokokin suke a kanka malamai ka ce duk wanda ya da'awar zai iya fita daga wani taki taku ɗaya daga cikin shari'a nan muhammad to wannan kafiri ne arne ne wannan mutumi din su kuma suna da auren nan ba wai su ba ma in suka dama suna yafe maka na ce ku duwayi ta wani tsoho na nan shi ma na yafe wa mutane ina fatan fahimta so wannan aƙida ita wa gagacin aƙidu na kafirci sannan zikirori da suke da su da'awar cewa wasu zikirori masu sun fa alƙur'ani sun fa alƙur'ani kamar salatul fati duk yadda za a kaɗa a raya sun dai mata fenti sai amma bata tashi ba har yanzu musulmin duniya sun ƙi yarda da ita shi ne cewa wai salatul fati ɗin nan ta fi alƙur'ani sai in ka kanta salatul fati sau ɗaya sai mutum ya kanta ƙur'ani sau dubu shida sannan zai daidai da kai wani daga cikin ihana ga alƙur'ani da kuma da'awar cewa ita salatul fati ɗin mala'ika ne kawo shi wannan muhammadu ko tijjani mala'ika ne kawo ta takarda ta haske wannan da'awar annabta ce bayan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to nan da dai sauran aqaid waɗanda waɗannan mutane suke da shi na sufaya gulatar sufiya waɗannan aƙidu malamai sun tabbatar da kafurci ne ku ɗauki littafin ku je kwanta littafin abin nan lajinatul da'ima lajinatul da'ima lil ifta'i wal buhuth al ilmiya gashi na na mace kan sunan wannan ta tattauna ta kawo wannan gaba ɗaya wannan duk wani sufi da yake da wani aƙidu to ya zama zindiki ya zama arna ina fatan fahimci wannan abu to kaga akan matsalar yan ɗariƙun nan kenan sai an fassale amma da yawa akwai waɗanda su kuma yan kiɗan kinajiyo suna ciki amma ba su da irin wani aƙidu ɗin wanda kuma watakila su ne mafi yawan yan ɗariƙu ɗin ina fatan fahimci wannan abin watakila su ne mene mafi yawan yan ɗariƙu ɗin wanda mu muna ce da su mene yan gargajiya yan gargajiya inna wajadna aba'ana ala ummati mu mun ji tashi mun ga dariƙa ke mu ɗan dariƙa ne nahnu sufiya wa wasiyatuna lin nasi an yi tasawuf ina fatan fahimta so wa'annan ana ce su yan gargajiya ba a kafurta dan ka ita mas'alar tana buƙatar tafsili dalla dalla mutane su fahimce ta da haka duk mutumin da yake irin wancan aƙido din mu ko shakka akan kafurcin shi ba mai wannan mutumi din ina fatan fahimci wannan abin amma mutumin da yake suna ne suna ne rata kan shi shi dan dariƙa ne amma ba shi da wannan aqido din masali hasali man kace mashi ai salatul fata ba kuwa da ce ƙarya ne wallahi bai da ba kau kuna mana sharri ne to kaga shi bai da wannan aqida ma kun akwai irin su ko ko ba haka ba in kace mashi kowa Allah ne zai fara kai maka naushi ce arnan banza arnan wofi shine zai fara kafarta kama ina fatan fahimta to wai ina ƙidu ne kuma hatta cikinsu akwai masu wannan abin kamar profesa makari sa'idu da abokin shi malam usama da wane ne suna nan suna yin wa cewa wannan aƙida fa kafirci ce ba ta dariƙa ba ce su ma shi makar da wani abu na taɓa jin kasar ɗin shi na taɓa jin wa'azin shi dai a bakin titi nan bakin kasuwa tudun wada suna wannan maganganu cewa wannan kafirci ne wani aƙido ɗin don haka muna kafurta 'yan ɗariƙu da irin waɗannan aƙidu kuma ko ɗan izala ya wannan aƙida sunan shi kafiri ina fatan fahimta haka daga cikin aƙidun da malaka fa shine jawazul istighathati bi ghairillah shine mutum ya ninga taimako daga wani Allah ko kuma roƙon wani Allah cewa ka roƙi tijjani ko ka faɗi in zaka faɗi ka kira wani shehi ina fatan ina jini daga cikin kafirci ba ku jin abin da suke yada wai wani shehi ne barko je tatsuniya wai suna tafiya da wani wani muridinsa sai aka aka hauruwa kawai sai muridin nan sai shen ya ce kai eh in ka ji na kira Allah kai kaka kira Allah dan baka isa kiran Allah ba amma ni ka kira ni ina fatan fahimta wai aka taka ruwa shehi addu aka taka ruwa ana ta tafiya akan ruwa ka ji ba ina fatan fahimta ta taka ruwa shikenan wai shi kuma shehin sai yaron ya ringa taka a ruwa shi ma da shen ya ce su ba ya kira sunan Allah sai yaron sai kira mene sai kira sunan dan Nasiru ko yawa sai kira shehi dan Nasiru ana na ana tafiya wai sai shaidan ya zo cewa muridin kai to ya biyan ga kiran Allah kai kuma kana kiran shi kai wawan ina ne sai ce wai da shehin ya kira Allah shi ma sai muridin ya kira Allah wai sai tsulul kawai sai tsine a ruwa wai sai da walin ya waigo ne sai shehin ya waigo sai ga sha ya tsime sai ya kamo shi fito da shi kai ya aka ka ce wallahi wanda ya zo ce min kai aka ka kira san Allah ni kuma kira abin nan subhanallah wallahi wannan zindiƙancin na nan a cikin zukatansa ba da haka wallahi sai an shiga da wa'azi ko ku ga da ku mun ce an raba masallatai wasu sun dauka kan wani siyasa ce raba izala da dariƙa masallaci ba fa shi bane fa mutane su zo da kafirci a ce mutum ma sai wata ɗaya bi alwala ba ma ba wankan jinawa ba komai ku je ku tambayi sakwata da zamfara ku je labarin wannan magana har yanzu akwai wanda ba su alwala sai a bi shi sallah dole a rabe masallaci da shi ko kuma yana ɗauke da wannan zindiƙiyar aƙida ɗin shi kenan sai a bi shi sallah dole a raba sauru da wannan mutumi ɗin ina fata an fahimci wannan abin to wannan yan kaɗan daga cikin wato siffofi da malaka kawo cewa wanda bida shi ta kafatar da shi amma mujarradin mutum na maulidi bai zama kafiri ba mujarradin mutum ya rike carbi bai zama kafiri ba mujarradin mutum yana addu'a taron suna bai zama kafiri ba mujarradin ya rike wasu ibidoyi da malamai ba su sa su a cikin lissafin ba bin ta bai zama kafiri ba amma in mutum zo da abin da yake warware asalin aqidar musulunci to zai zama kafiri ba za a bi wannan sallah ba amma wancan kuma za a ibin shi sallah kuma har yanzu a cikin malaman su akwai za ka samu ka je kai takaratu wajen shi ma ba ruwan shi da zuwa kiran ka cewa ayi salatul fati ma shi ma sai ga kama katin ma bai ma taba karanta salatul fati din ba muna da malam malam tukur Allah ji kanshi da rahama nan kwar dan goma yake haka suke jin haushin shi ina wata fa in sun zo sai ga masu nakadi ai baka za ku ce shehu ya ce ba daidai bane ba kuma suna da awon shehu dan godiyo nasu ne amma kuma gashi shehu ya ce ba haka bane kaza bida da kaza bida ku dauki hiyawa sunna ina fatan fahimta duk ya rugurgudo na ba amma kuma suna nan kullum kuma za su yi rinto su ce nasu ne shehu kuma ina fatan fahimta to wannan kenan kan mu ci lokaci sai nau'i na uku da malamai da suka masu hukunci cewa su ma bid'arsu ta kai ga kafirci duk da akwai waɗanda ba kafiran ba a cikinsu shine bid'a ta rafidanci bid'a ta rafidanci farko ya kamata mutane su fara ga cewa akwai shi'a akwai rafida amma mu abin da ake a najeriya da afirka shine rafidanci ake da sunan shi'a me shi'a su ne waɗanda suke goyon bayan sayidina ali a rikicin da aka yi kun fahimta ma'ana kamar ka ce 'yan fati ɗin sai na domin abin ya zama kamar wata siyasa ne domin shi'a a da a zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai an santa a matsayin matsalar siyasa ce ko fahimci wannan abin a matsayin mai aka santa matsalar siyasa shine ni ina ganin aliyu shi ya fi kamata wancan kuma yana ganin mu'awiya wannan na ganin kuma to ai ba ma mu'awiya ba usman bin affan aliyu ya fi shi falala don haka shi fi shi canta da kaza duk anan ta tsaya ba wasu aƙida akan wannan abin har faɗa da aka tsakanin husaini da wancan kwamanda da ya yaƙi ya kashe sai na Hussein wanda manta sunan shanzu dukkansu a mene a matsayin siyasa ne don ko da aka zo kafin a kashe Hussein da aka haɗa ana sulu ana tattaunawa da lokacin sallaye aka cewa zai salla mutum ya ce ya zan ai ba zai yi shiga gaban kan salla ba kai za ka yi mana salla Hussein shiga gaba yi masa salla kawo lokacin da haka take amma daga bayanin shi a taimoldin taimine ta juya ta zama wani abu shi kuma aƙida ya zama suna da aƙidu saɓanin na musulmi ya zama suna da nasu aƙidu daga baya ne to irin wanda suka mai da shi'a ta zama ta aƙida da saɓan nasu daga kashe hussein da kuma abin ya fara faruwa su ake cewa rafida kun fahimta su ake cewa mene rafida wanda su ne da an ce shi'a to gida gida ne to a cikin shi'a ma akwai ismailiya akwai nusairiya akwai suwa ga sanar kala-kala ne akwai baɗaniya ga sanar gida-gida da yawa da ga sanar dai to malamai suka ce to a shi'a ɗin ita ma duk mutumin da yake shi'anci ina fatan fahimta wani abin ya kwasho yana aƙidu na cewa a imma sun san gaibu a imma sun fi annabawa ina fatan fahimta sannan kuma da istigasa da hassan da husaini da aliyu da roƙonsu da kuma da'awar cewa wannan ƙur'an da muke da shi ƙarya ne muharraf ne an canza shi kun sa wani shayin ya rubuta littafi ɗarɗu shi ne ko mai sunan shi shi wani littafi mai ne subhanallah bi ta harifi kitabi rabbil arbab mai sunan littafin ne na manta littafi ne mana da shi annan darul hadis littafi na rubuta saboda wai tabbatar da duniya cewa littafin ƙwarar da muke ba fa littafin Allah ba ne an jirkita shi wannan zindikin na kano abdujabbar shi ma an kwaro ya fara ɗauko wannan maganar cewa ai akwai wasu ayoyi da ba su yanzu a ƙur'ani to duwan da kai shiga bid'a shi ta kai ga yana da'awar cewa wannan ƙur'ani bai cika ba in ma an cire wasu surori ko an ƙara wasu malamai suka ce to wannan zindikanci ne kafirci ne shi ma bid'a shi ta wuce nan wajen ina fata kun fahimci wannan abin da dai sauran abin da malamai suka kafarta su na aƙidu da suke da shi an fahimta har ma da masu allantar da aliyu ɗan abi talib duk a ciki ana samu wanda shi ne fara ƙona sun za ku tuna mun kanta a sayar bukhari ya sa aka hura wuta aka sa itace ya fara ƙona su kun tuna abdul abbas suke cewa shi da shi ne ba haka zai ba to su ma a gidan haka malamai suka ce kamar da ke cewa su ma a gidan sayan da kaga a cikin sufaye akwai jahilai a cikin shiyar mato akwai jahilai sai dai galiban na ce galiban mu abin da yake a najeriya wato ba ta jahilan ba ce mafi yawan su ne masu wannan miyagun aƙidu ɗin na zagina na fasha wanda ya ce ma suka ce wanda ya ce aisha mazinaciya ce ko fasika ce ƙarar ya ƙarita ƙur'ani wani sunan shi kafiri to irin su ne muke da su a nan najeriya amma ba zai hana ka samu suwaye kamar na ƙauye ɗin nan wanda su wance za a ga gwamnatin musulunci ce allahu akbar don musulmi ya so aka gwamnatin musulunci ko ba haka ba za a yi maganin zalunci sai ce Allahu akbar saboda su ba mai son zalunci shi ma kaga ce to wannan bid'a ta zama ma'ana ba ta kai su kafirci ba amma waɗanda suke da wannan asalin aqida zagin na na Aisha kafirta sabon manzon Allah sallallahu alaihi da awar an canza littafin Allah madaukakin sarki da kuma cewa limaman sun san gaibu sun fa annaba wanda da aqida suna da yawa fa shine bin ba zai ce misali kyakkyawa za buga shine da kumaini ina fatan fahimta da za su ke to waɗannan ba a bin su sallah an kai sallah a bayan su ba ta yi ba su mata su ba ta yi ba amma jahilan cikin su wanda kuma ba su da irin wani aƙidin wannan kazo kana ba su ma sai ƙarya ne kawai su ba a gaya masa ba wannan su ma suna nan a musulman su har yanzu ina fatan fahimta jama'a kun bambancin ko wannan hayin suna nan a cikin musulmin su yawwa shi dai wawa ne kawai ya dance shi a ita ce kawai shi ke san yan gidan annabi to waye bai san gidan gidan annabi shi ma ya bi kawai shi kenan suka ce to wannan bai zama abin to wannan shine tafsili da haka waɗanda yan bid'an da muka fassala din nan wanda take tasa a matsayin bid'a har yanzu to wannan za a yi bin sallah kuma sallah ta yi ta yi waɗanda ta kai su ga kafirci aqidar su wayannan sallar su bata yi ba wanda ya bi su kuma sallar shi ma bata yi ba jama'a an fahimci wannan abun ko Allah samu dace to anan mun da muka kwana zamu tashi da malam shaukani yake cewa wa qala al-allamati shaukani babban malami a shauka ne ke cewa ma mulakhasuhu qira'atun qul dai qad sabata ijma'u ahli al-asr al-awwal min baqiyati sahaba ijma'in mutanen farko ya tabbata daga cikin sauran sahabbai da suka ragu wa man ma'ahum min at-tabi'in da suke tare cikin tabi'ai ijma'an fi'liyan ijma'in da yake aikace wala yab'udu an yakuna qawliyan ba zai ni sabon ma ce ijma'i ne qawli ala salati khalfa ja'ilina yin sallah a bayan mugayen shugabanni li'annal umara a fi tilkal asar domin sarakuna a wannan shugabanni a wancan lokuta din kanu a immatas salawatul khamsi sun kasance su ne limaman salloli guda biyar din nan fakanan nasu la ya'ummuhum illa umara'uhum yazo mutane ba mai masu limanci in ba shugabannin su ba fi kulli baldatin fiha amir kowanne gari yana da amir ɗinsa. kunga asalin shine sarautun da muke da su a Najeriya Amir Zakzak ina fatan fahimta Amir Shehu wane ne Amir Kano Amir kaza wannan sune duka saddaur abin nan Shehu dan Hode ba su tutoci sai ka zama Umara shi kuma ya zama shine kaman khalifa na wannan nahiya da muke ciki ina fatan fahimta fa wancan lokacin duka wannan sarakuna din malamai ne sarkin Kano na wancan lokaci din za ga shine babban liman ya salla ya abana shi sa aka ce duk inda za ka je ka samu wata fada tun daga nan haɗi lori duk za ka samu fada za ka samu ga fada gidan sarki za a ɗibe shi ƙato don babban mutum ne akwai bayi akwai baza sannan kuma gefen shi za a same ne ƙatan masallacin juma'a sannan bayan shi kuma za a same ne kuma gidan yari kullum da haka suke haka ne ko yanzu kana zuwa gidan sarkin zazzaune yanzu za ka samu ga fada ga babban masallacin juma kana yi bayan da za ka sami na gidan yari da tura suka zo suka bashi haka saboda sun san sun ga kyakkyawan tsari da aka yi mala sarki zai fito akwai majalisi zai zo karatu in an gama karatu kuma za a kawo cases alkali duk da yana naɗa wasu alkalai amma yana kallon manyan shakawa mai aka ce kaza kaza yana hukunci kenan kowanne sarki a lokacin za ka yi cewa mujtahidi ne ya kai izama alkali a wani lokuta ɗin haka in ka je sarkin kano ga gidan sarkin kano ga ƙaton masallaci kana ƙetara kai can kuma ga gidan yari haka ka tsina dukkan masarautun nan shi sa ke shi amir amir amir ba wancan lokacin su ne shugabanni suke abin nan amma abin takaici shine gashi nan abin ya juye fa khalafa min ba'din khalfun adaa'u kulli shay'in ko ba haka ba ai ba as-salata kawai suke adau ba ko ba haka ba adau kulli shay'in har ma saboda lalacewa wai sun juya sun zama sarakunan gargajiya wai saka ma ce mu sarakunan gargajiya kai ha ba jama'a ci bayan yayi abin nan dan Najeriya ne kai kana dan ka ce kai Amir Zakzak ni sarkin zazzau wanda sarauta ce take da asali daga musulunci sai a ce ka sauka ina fatan fahimta amma tsoro mala da hubbud duniya da karahiyatul mauti Allah shi kyauta to a wancan lokacin duka waɗanda suke mutane sallah kuma abu sha'awa har rubuce-rubuce littafai suna yi sai karanta mutane bukhari sai kantar da muktasar sai kantar da jallalaini wannan shine tsari na syllabus na kanta a ƙasashen Hausa Allah samu dace Allah Allah Allah daidaita Allah sa su tashi karatu su ma kowane gidan sarauta kamata su ringa sayan suna karatu shi dai amir marigayi sarkin zazzau na sun yaɗan tura wasu yara sudan irin su ga sanar dai sun je su ɗanyo karatuka na addini gwargwado ina fatan fahimta wasu gidajen ko duka 'yan sun zama 'yan boko zalla kaf duka sun zama 'yan boko wallahi gidajen malamanmu na ahalus sunna suna fuskanta haɗarruka malam duk inda wani malami ya kai kawo a ƙasashen hausa in dai na ahalus sunna ne in kai wata sai ga gidan gaba ɗaya ba wanda ya karanta maka ƙawa'idi da ahalari ko kullum da wani masifar eh yan uwa sai ka samu ba mu iya karanta ahalari yanzu kwanan nan fa littafan malam muntaka kumasi su ne ake bandarsa a garin nan fa inna lillahi da kamar zan kuka raina ya ɓaci littafan malam muntaka kumasi malam muntaka kumasi wani malami ne dan nan zare amma asalin shi baka tsine ne ya zauna ya gudun hijira ko kuma ya tafi neman karo karatu kamar da aka samu rahilat na malamai ya yawo kasashen hijaz Allah haɗa shi da manyan malamai na kirki sun shu'abu arnaut da irin su wane irin su wannan bin bal da sauransu musamman wanda yake ji da shi shine malam Nasiruddin Albani Allah hada san shi a kasar Sham ya tafi da dariƙa nan sai zama sai sai zama basalafi a Sham ina fa alittafin ya rubuta gashi yace gashi gashi ya hadu da malam wani ya hadu babba Sheikhi Al-Fadil kaza da kaza yana yaban su Nasiruddin Albani ya zauna ya aikin yayi ilimin hadisi isasshe ya zauna aikin sharhi na Ibn Majah ina fata da aiki fa ibn majah fa ya dauka sharhi har suna sudin albani da su ya alwa suna ce mishi lalle ka bata ka buga ana bukata ana kishiro littafin nan naka dan nan zare ne ga gidan shirin ka muka karasa sulma amma wai an ga littafin shi bandarsa ake jama'a dubu da dubu da biyar ha inna lillahi wa inna wannan ya tashi zai gani kenan ina mahduda turbuce rubucen da wanda ba a kai ga an buga su ba ma haka za a wulakantar da su kenan ina masarautar zazzau ina masu kudin zariya ku zo ku taimaki wannan maktaba din ku gani wa alaikum salam na su sai an siya eh duk albarkacin da suke ci na wannan dattijan ba su goda Allah ba din da kaje kace ka dan gidan muntaka kuma sai an kalle ka da kima ina fata an fanci wannan abin ko ko dan ya zama ba salifi su suna dariƙa ai sai ku aje mashi shi ya cigaba da salifin shi ko ku cigaba da dariƙa ku koko ina fata an fahimta akwai mahaduda turbutun hannu wanda ba a kai ga an buga su ba inda ya kamata a ce an buga su ne suna nan bai ba abin nan ba mun dauka idan an mai da aka an mai da su public library ran nan wani ke mu magana muke magana da wani dan wani cewa ya ce ina ne hannun kwatanta mai jini ce za ka iya shiga na san akwai lokacin da aka yi talacewa ya zama public library kowa zai zuwa karar abin nan to kun ga wallahi tallahi wannan haɗar ne ke buƙatar buƙatar gidajen malamai ke nan ahalus sunna sai ka je ka samu gidan malami da shi aka wazin ƙasa da shi aka yi kaza aka yi maya kaza amma gidan shi ba mu iya kaza dukkan sun zama yan boko daga injiniya eh sai pharmacist sai lauya sai wa kuma da makatun ku ne injiniya pharmacy lauya ko sai mene kuma sai medicine shi kenan kowane ya tashi ai medical doctor ne ai pharmacist ne sai ya zama gidajen suna ta mutuwa jama'a wannan ba karama asara ce ahlus sunna suke kansu ba amma abin zai baka takeici gidajen yan dariku dahir boce yanzu ko ya mutu irin shi guda nawa ne a gidan shi suna da yawa iyan dahir boce duk kwatancen da misalan sun iya ko ba haka ba ne to shi kenan garin nasiru kabara guda nawa ya bari shi ma gidan suna nan da yawa ina fatan fahimta duk inda ka je ka samu sai ka samu gidajensu su ko a nan tudun wada da cikin zara ka samu gidajen su suna iya shauna abun amma wai mu saboda mun waye sai ga mene mutane wa ba su damu ayan sai wannan karatun sai sun wannan karatun addini ba saboda suna ganin kaskanci ne ma wai kai malami ne yanzu saboda baka mallaki motoci da gidaje ba baka kana ganin kashi kaskanci saboda wancan shi ya kanta digiri ya boko tare kuka tashi yana da gida shi da minista wai kana ganin kaskanci ne wallahi ya danwa ba kaskanci bane kai wannan abin da ka rike na addini da ya dashi shi wancan da duniya kawai Allah ya bashi sai ya yi daga sai ma ya tara ta halas din sannan kuma ya ta sai ya daga sai ya kashe ta inda Allah yake so kai da kullum zaka zo ka tsara mutane ina aka tashi babu fara'ilin salatu ya ci gaba kai ta karatu mutane ana ta samun lada ana ta rubuta maka abin nan ba kaskanci ba ne koyan addini da tsayawa da karanta da shi addini talauci wani abu ne kuma daban ina fatan fahimta talauci wani abu ne daban sannan ba wani ba wani cika tasiri yake kamar ma wani lokacin duniya ma ta fi zama bala'i ga mutum ka same ta ma ta hanyar bai dace ba mutum nawa aka gansu da duniya aka yi magana suka ce su kansu da sun san haka da ba su neme ta ba mutum nawa ne irin wayannan mutanen jama'a na fatan an finci wannan abin Allah shi kyauta to haka ka sarakuna muna ba su shawara su zauna su mai da yayan su karatun addini su kware kuma su koyi kai su wajen malamai masu aƙida irin ta shehu dan hudu kakansu yawa kan zai su ɗaiba musu abin nan mummuna aƙida to shi ne malam yake cewa kana fi kullu baldatin amirun kowanne gari yana da amir ɗinsa kuma amir nan zaga yana iya sallah وكانت دولة وكانت دولة إذ ذاك لبني أمية أو أنت لوكة الدولة ما سوقوا بنت تشين بنو أمية وحال أمراؤهم لا يخفى أما حال سراكون سديوا دقتي بذيب ويبا وجن زالنشي لسورانسو وقد أخرج البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف بخاري يفتد حديثي تيو أم عمر يكسر تينا صلى بن حجاج بن يوسف وأخرج مسلم عن السنن أنا أبا سعيد الخدري mato imam muslim ya fitar da hadisi haka nan ashabu sunan masu littafe sunan sunan ba ma'abota sunnoni ba in ka jance ashabu sunan ba ana nufin ma'abota sunnoni ba ana nufin mene shi sunan wani style ne na rubuta littafi ina fata kamar musannaf kamar mene mu'jam duka wani style ne na ilmin hadisi na rubuta littafi to sunan sune irin littafan abu dauda ina fatan fahimta nasa'i turmuzi nasa'i ibn maja da sauran suna ake cewa sunan wanda suna kullo babubuka na fiqh da kawo hadisi da sauran su wannan su ake sunan an fanci abin ko to su wayannan malaman imam muslim su fitar da wannan hadisi cewa anna abbas sa'id al-khudri lalle abu sa'id al-khudri Allah kara masa yadda salla khalfa marwana yayi salla bayan wani sarki dan banu umayya mai suna marwan ibn hakam salatan a wata sallah fi qissatin taqdi fi qissatin ta fi qissat taqdimihi al-khutbata ala salah a cikin qissar da ya nuna cewa shi Marwan ya fara gabatar da khutba kafin a fara sallah kaga ba sallar juma'a ba kenan sallar idi aka zo yi a sallar idi sunna shine sai an gama sallah sannan ayi khutba a idi karamar sallah da babbar sallah to shi ko Marwan da yazo sai fara yin khutba kafin ya sallah yayi me kenan yayi bid'a ina fatan fahimta yayi bid'a a wannan abin wa ikhrajul munbarin nabi sallallahu alaihi wasallama sannan abu ne bi laifin da shine fito da munbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan Abubakar da Umar da Usman da Ali da Sayyidina Hassan da suka jagoranci a Madina kaf ba wanda taba daukar munbarin manzon Allah kai ina ya kai masallacin Idi amma shi wannan saboda zakewa kawai sai ya dauko munbarin manzon Allah kai shi na masallacin idi sannan kuma fara hutuba kafin sallah kaga mukhalafatani kenan sabani guda biyu da kawai cin addini sabai kuma suna da rai a lokacin kaku ba su shiru ba to wani ma da ba sai aka ce aka cewa wa inkaru ba'dal hadirina da kuma inkarin wasu waɗanda suke nan suke wa Marwan a wannan lokaci din shine abin da ya faru ya fito da mumbari kawai shikenan ya tashi zai hutuba sai wani jadi gashi kai me zaka sai ce hutuba zai sai bugya ni sha sai ce wallahi gayyartun murin da Allah kun canza kun saba ba haka sunna take ba haka annabi yake ba da kaza da kaza Abu Sa'id na gefe sai aka zo sai aka ce mashi kai kaji wani yaro ga ya can yana yana cewa Marwan yayi kaza kaza kaza ya ya tsikalkale mashi sai ce shi waɗannan wannan yara da waɗanda suka inkari sun sauke abin da ke kansu sun yi abin da ke kansu na inkarin munkar ina fatan fahimta shine annan Abu Sa'id sai kawo karatun cewa ai annabi naji annabi na cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika adhafu al-iman yace naji manzon Allah ce duk wanda ya ga munkari cikin ku ya canza shi da hannun shi in zai iya idan ba zai iya bai magana da baki ya canza an ba zai iya ba to ki abun a zuci amma fa wannan ki a zucin raunin imani ke kawo shi shine mataki na ƙarshe a imani kenan abu sa'id ya mene ya yaba da aikin waɗannan da suka yi inkari ga wannan shugaba din ina fatan fahimta jama kun fahimci wannan abun ko to amma abin da shi malake so cewa to shine duk da haka da wannan mukhalafar da aka yi ƙarar kowa ya gani da aka tashi sallah abu sa'id ya bi wannan sarki ya bi shi haka jama kun mun abin ko da haka yi mutane su bambance inkari bai lazimta khuruji ina fatan fahimta yanzu sun mai inkari abu sa'id ya goyi bayan inkarin a matsayin shi kuma a masallacin idi din wanda su ake jin maganarsu a duniya a lokacin amma ku bai hukunta hukuncin kuruji ba babu wani cikin malaman salaf ko kuma wani malami da ya ce abu sa'id ya zama khawariji ko kuma waɗannan yaran suka inkari sun zama khawarijawa ba a samu wannan abun ba ina fatan fahimci wannan abu don haka inkarul munkar kuma yanzu wannan inkari da san abu suka yi shin a fili suka yi ko a ɓoye a fili suka yi to na masu zaƙewa da ta surutu ta surutu wai ba a wa shugabanni inkari alanan wai ba a masu inkari a karar a fili a idanun jama'a wani ragacin wautar da ban taɓa jinta ba a wajen malamai dai ina fatan fahimta inkari daban abinda annabi annabi bai taɓa hana a inkari ba in kwakanta a cikin musulun kitabul imara waje kitabul imara ga yana mucin mujallaji na 32 ana mu nuska ɗin na abin nan waje karanta ku gani annabi yake cewa za a samu kaza da kaza cewa annabi ya ce famman kariha bi kalbihi faqad bari'a wa man ankara bi lisanihi faqad salima walakin man radiya wa taba aka samu nan shugabanni wanda yake a zuciyar shi to ya kubuta wanda kuma ya fito ya inkari da harshen shi to wannan ya tsira ina fatan fahimta to wai tsawa mu ji wani abu shi me take nufi da inkari tukuna shikenan shugabanni zo da mukhalafat abinda ya saba wa sunna ya ta addini sai malamai su dama kisi shiru me yawa malaman da ke kewa da malam sarkin mai sarautan ko mai mulki ko ɗan siyasa ɗin fa me yawa dukansu malam fada ne sai zama shi sarkin ba wanda zai faɗakar da shi kaza ba daidai ba ne ko mai mulkin shin akwai adalci a cikin wani abu ina fatan fahimci wannan ba ku a ganin rashin inkarin munkar yadda ke kai yake so canza akalar duniyar musulmi ku kalli ƙasar saudiya mana wannan sauri da aka zo aka rada mutane walil ahad yadda ke ta canza abuwa amma ba wanda ke ne ce uffan akan matsalas saboda arga an dandanna malaman da magana cewa mene ba a cewa ya laɓe ya yi kuskure wai sai dai ka je ka kama hannunsa sun ma kasa fahimtar larabci wane labe da kake zai da kaje ka kama ni shi kana wani malami yana kallon ka kazami ina fatan fahimta abinda annabi yake shara kai shine kaje kai da shi ko tattauna da shi to ko da abinda annabi faɗa cewa khairu kalima ko ko wanda fi kowa mafi arkan shahada shine wanda ya tsaya a gaban wani azzalim mai mulki ya ga mai gaskiyar da baya so ko da ta kai ya gashe shi to wannan shine sai da shahada to ba sa ma iya gashi nan yau an cancanza abuwa ƙasar saudiya ga suna ta cancanzawa kuma wannan canji haka zai na so ya biyo ƙasashen musulmi da ka tashi ka ce kaza ba kyau sai ce to gashi na a saudiya ana yi yanda ka ce zuwa gidan salma babu kyau sai ce maka ka je ya ustazan da masu zafin kai amma kama mun je mun ga ana yi ina ba ka san wanda da ya garje labiya da din kallabin nan ja'irin na hijab din sai dauka kuma wai don da gaida haka malami ne wani tafaka ko ba ta bai iya ba kawai haka ne kamar ya ce ina fatan fahimta da haka jama'a inkarin munkar alanan ni ban san wani malami da ya inkari abin nan ma amma sun fassara wata matsaloli ne da cewa wai wannan shine a bambancin inkari daban da kuma ta'alib shine zububuta mutane su je su farzoma su ne abin da 'yan khawarij a ƙa'adiyya suke yi ku tashi ku je ku cire sarki kaza ku je ku zanga-zanga a ji a ɗauke makami wannan abu ne daban amma mujarin cewa kaza ta bai dace da shari'a ba bai dace da addini ba ko zai cutar al'ummar najeriya a duba wannan ko kuma ba daidai ba ne wani abun bai kamata mutane su da wannan aiki kaza kaza wannan ba talibi ba ne ina fatan fahimci wannan abu don an haka za a bar abin zai zama lalacewa shine don haka jama'a na ce muku ban sani ba a cikin salaf amma na san tun daga kan sahabbai a ringa wasu masu su kuskura fahimta game da manzo Allah ma su inkari sai da ke sai da Umar ya irin haka annabi zai salla ga wanda ta zina har rike rigimar manzo Allah ya rasulullahi ta salli alaiha wa qazanat kake salla ta yi zina annabi ya bugiya ni ce ilaika anni ya umar ba ni waje laqad tabatta wata law qusmat bayna sab'ina min ahli madina kafatuhum tubar da ta yi da za a raba mutum saba'in a madina da ya ishe su ina fatan fahimta haka maganin sulhu da biya aliyu ma rubuta nan aliyu ya ce shi gaskiya ba zai rubuta kaza ba ko ba haka ba so umu abokar ma sun mai inkari shi ma umar din an samu sahabbai da tabiya sun ga mai inkari akan waɗansu abubuwa shi ta ce ban san wani abin da ya abin nan ba sannan duka a imma ɗinmu da cikin su musulmi waye bai sha wahalar sarakunan zamanin shi ba akan menene suke shan wahala imam maliku ba an mai duka ba har ya kasa riƙe hannu a sallah ina fata an fahimci wannan abin me yasa suka bugi imam malik saboda yana masa batau da zaci ko ko saboda ya ja baki shiru ko dan ya je daki ya masa nasiha eh sarki ne yace duk wanda aka turo masa azzalimi mashayi kaza kaza wai duk wanda bai zo mai bai'a ba matar shi ta saku ko in ka zo kai mai bai'a ka je kawai kuma matar ka ta saku aka zo aka sai ma malik malik ya sai ce a matar ba wanda matar shi ta saku ko kayan baya kawo rai wannan bai saka mutum aure aka zo aka jira malik aka bincika shine aka yi sarki aka ce wai ai shikenan yana yayi khuruji yana tirzar mutane ya saba sarki ba aka kiro sai fuka dai kamar da ake a Najeriya ana so a kiro sai a kiro maka wani abu kawai ce shi kai aka kama shi aka kulle akan ga duka Imam Malik Imam Ahmad bin Hanbali ka dauke shi kyawun misali me hada shi da sarakuna akalla guda uku suna dukan shi yana zaune a gidan yari saboda ya bada fatau da tashi da sarki saboda ya shiga ya ja baki ya shiru aka kama shi ka kama duka a to saboda ya kama hannun sarki ya je mai nasiha to me ja mai dukan na dauri shine sarki yayi tabannin wata aƙida ta kalqul qur'an kuma yana so dora mutane akai shi ko Ahmad in ya zauna akan mambari sai ce wannan aƙida kafirci ce ka ayyada da ita ina fatan fahimta amma kaka manta Ahmad yake cewa da ya san wata addu'a kwara irin zai Allah ya amsa to da ba zai kowa ba zai shugaban musulmi addu'a ne itanka Allah ya amsa akan shi ashe sun bambance tsakanin inkar munkar da wannan abu to na fatan kun fice wannan abu don haka inkari ba wai sabon abu ne inkarin munkar alana wasu na cewa to ai in za a inkarin sai a gaban sarkin muka ce eh haka ne in an yi a gaban sarki abinda ake so kenan idan bata samu dama ba ya zama saƙon ba zai samu ba sai ba a gaban shi ba ko kuma za a fawwata maslaha a lokacin ko ina za a inkari din in ya zo ba daidai ba kuma ku je ku ɗauki littafai ga sanar sayyid bukhari ce nake sai na umar da abubakar sun hana sun ce aikin hajji sai dai a yi tamattu'i abubakar ya ce tamattu'i zai umar ma ya ce tamattu'i zai usman ma ya ce tamattu'i sorry ifradi umar da abubakar da usman suka ce ifradi kawai za a yi in ba kuma ta ba aikin hajji kala uku ne akwai ifradi akwai kirani akwai tamati sai suka ce a daina wa'annan a yi wannan guda ɗaya kun san dalilinsu wai abinda umar yake cewa shine ai yanzu idan mutane suka zo aikin hajji suka yi tamati ya zo ya umara ya aikin hajji in ya koma garinsa watakila sai ba zai dawo to wata ran za a waye gari ka'aba empty in ji umar kenan to ai bai kamata ba ɗakin Allah ba Allah ce wule ɗaffa wafu bi baitin atik ya kamata wannan shi yasa shi wannan fatawa din kun bunci wannan abun ko to da Umar yi wannan fatawar aka zo aka samu dan Abbas aikin haji aka ce wani aikin haji zami Abu Jamra tambaye ce aikin haji tamattu za kai sai aka ce to ai wannan ya saba fatawar sarakuna ya fata saba fatawar sarakuna sai ce to suwaye laban abubakar da Umar ina ce muku annabi ya ce kuna cewa wai wane da wane ce kuna so Allah mana ruwan bala'i daga sama ne yanzu ibn abbas ya inkari wannan munkar ko bai inkari ba a gaban abubakar da umar yayi fa gaban sai ba kuma a boye a fili a cikin masa lokacin sallah ana an taruwa jama'a suna nan a wajen ina fatan fahimta da haka wannan inkari bai ba sabon abu ne ma'awai ma yazo yana shafa ko ina a ɗakin ka'aba umar ibn affan ce kai eh muawiya daga naka samu na karatun lokacin abai shine khalifa yace ani na ga dakin Allah ne ko ina ba abin da kiban sai ce to wannan abin ka saba kuma a cikin jama'a wannan abin da kake ka saba sunna annabi ya ga wannan kwana kwana guda hudun gwara ɗaya ke tabawa abubakar ya gani guda ka tsace amma kai yanzu ka zo ka yace eh to gaskiya ne wayannan ko su ne abun koyi sai mai awaidin taba wannan wuraren sai ta kaita ga wajen rukunin aswad yake tabawa ina fatan fahimta aliyu yana shi ji labarin cewa ga fatar da umar bai cewa aikin hajji ifradi za yi ya ɗauko ta mati ma ya ɗauko wani aikin ce ya ma fasa shi ya koma ta mati zai ya ce annabi ya yi ba za mu fasa ba haka abu musa haka imran ɗan hussein haka suke ca akan wane akan umar akan wannan matsalas ku ɗauki igasatul hafan an misali shi ɗan sanda umar ya ce saki uku ya koma saki uku sabai sun kyale shi ne cewa suka ba sai da wannan ka saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to amma yanzu ana so a samu mana wata al'umma ne da yahudawa za a yahudawa ta shimfiɗa mai kyau shine dukkan wani mai iya magana cewa kaza da ke baki a rufe bakin kowa sai zama ana kawo mana dokokin da za su haɗiye mana addini mun yadda ba mai dawo sai musali ba gaba ɗaya sai gaba ɗaya wata al'umma ce ba mu ba to yanzu ko kai ne tsakanin da Allah aka ce duk abin da mai martaba ko ko mai mukami ya ce kaza sai dai a bi shi ko a shiru ai ka samu damar kawo dokoki kenan ina fata mun fanci wannan abu so wannan muna ba da amsa ba na san wannan kalmar suna bujurin saboda ma bacin rai da cin abin nan din kuma galiban masu wannan inkar zaga ba wani intaji ba ta yadda suka shuka cin addinin musulunci sai dai fada da malamai da kaza da kaza da kaza kaza sannan yanzu muka ga makatu da kucewa wa kana fi kulli baladin amir suwaye aka ce sun wa suke limancin sallah irin wannan shugabannin ma ake magana yanzu muna magana fa a imma na musulunci shugabannin musulmi take na fa kenan ake wannan abu amma ba wayannan a imma na demokradiya ko na komunisanci ko na buzanci ko na wayannan ba wannan tsare da ke a duniya duniya sun tsarin mulki da kewa mafi karfi guda nawa ne demokradiya take sama dai tafi kowace adadin kasashe masu yin ta ko sai wane kuma communist ko sai communist ko wadda ke ba su da yawa ba su ma communist daga rasha ne sai china ukraine cuba da wadda zan ba su da yawa masu wannan kwamnisancin su yanzu ko to ma shari'a musulunci guda nawa ne saudiya ne na sani kuwait yawa saudiya kuwait sai wace ta kuma sai masu wake-wake ko ba haka ba eh sai masu waki-waki irin su jordan su wane sai makaryatar shari'a kuma su ne 'yan iran ina ba ta fahimta yawwa to afghanistan full shari'a suke afghanistan full shari'a ce kamar ta saudiya in ma ba ta ɗara mana saudiya ɗin ba ina ba ta fahimta wani abu so wa'annan shugabanni kwaminsanci ko kuma ka ɗauka irin tsarin buzanci tsarin ake da su a duniya gaba daya wayannan tsarin gaba ɗayansu ba sa ɗaukan hukuncin da shari'ar musulunci shugaban musulunci suke ɗauka dakan wani tsare-tsare ne da tsari ne na kafurci waɗanda kuma ba sa ɗauka wani hukuncen-hukuncen ma'amala da su za ta ci gaba ne based on maslaha da mafsada kawai ina fata mun fanci wannan abin mun yi karatu na manta lambar kasa ɗin da amma don Allah mutane sai su neme shi malam jani a neman lambar kasa ɗin nan na sayyid bukhari da muka karanta an fahimta akan wani shugaba ne waɗannan nasoshi suke magana a kansu wani iri ne tukuna har malamin dumaiji yake cewa fa akwai haɗari mai girma ka ce wai irin wannan shugabannin demokuraɗiyyanci da kwaminisanci da tsari ne na kafirci waɗannan tsarin wai su ne allah yake wajabta wa mutane si masu biyayya wanda wani annabi ke cewa man asa amiri fakar asallah ina fatan fahimci wani abu ku je ku ɗauki kasa ɗin karanta shi ga sunan littafi nan ku ɗauki sunan littafin al'imamatul uzma ya fayyace matsalas akwai ɗaya littafin shi ma ku je ku karanta shi sunan shi mafahumul isyan wa ta'a ulafai aka rubuta da an rubuta ulafai akan matsalas amma wasu mata kan sai ɗauki hadisai su ba su ma gama nuna ba kawai sun ƙosa su ma a gansu wani wawan shi sai ya kashe albani ya kashe jafar sannan zai ke so sai a gan shi ai su albani jafar ina sun taka tudun mun tsira sun wuce ka yaro ba ta inda za ka je ka kamu ina fatan fahimta Allah Allah yana mana tsarkin zukatan mutanen nan yau ba su a duniya amma kullun karo ake ga malamai zan kama a Najeriya ga sani ka kalli tashi sunna TV ka kalli kaza kaza nan za ka yi ta ganin kala kala kala amma duka ba su kasa din malam Jafar kwara ɗaya ko na malam Albani ba haka ne ko ba haka bane ba to Allah ya sa musu albarka kai da ma za kai ka dage kai ta karatu kana bautawa Allah me kai makaranta ka albarkas sai ta bayyana amma wai sai ka condemn din wayannan mutanen ina fatan fahimta wani wawan hacewa ke wai wai a hana majin karatun su malam jafa da albani to a wace duniyar kuma ai an wuce wancan lokacin da suna da raye ne sai a ce a kama su a kulle kar a ji to ko a kulle ne wanda ya ji a gidan yaro din to amma yanzu duniya ake duniya internet ai an wuce wani lokacin dan in aka riga aka yi karatu aka dora kan internet to shikenan ya tsira ya wasu dumin tsira ko an je an goge youtube ta goge ko ko facebook wani hatsabibin sai ya ja dawo da shi billahi lazi duk abin da aka sa a wani wajen ya riga ya tsira da haka yanzu ko nec ta ce ba ta a sauran karantun malam jafar da albani ba hukumar kula da talabijin dalilu na duniya kenan najeriya kenan ko ko wane ne wane ne ta duniya ce ma an yi aikin banza saboda yanzu wani kasan gaba ɗaya suna nan ba editin gaba ɗaya sun hau sama wanda gara makilin zai zauna naira hamsin ɗin shi ta ishe shi daular ya sauka ya saurara ji ko haka ba to yanzu ka ce gwamna ya hana to ya zaka da wayoyin mutane kenan za a yi ta sikirin ɗin wayoyin mutane kenan ko ko kuma sai a je gwamna ya kashe kuɗin state saboda wani wata na'ura da ka zo wuce ta ce wannan a wayar shi akwai akwai karatun rani to kuma ba ka ba za da wannan abun Allah ya sa Allah samu dace to a takaice jama'a wannan shine khulasa na wannan karatu da muka yi na bayanin kan sallah abin nan za mu ƙaida magana ɗaya da ke cewa inda malai ke cewa sun ma inna mahallar da zai inna ma huwa fi sahati salati kalfa man la adalata lahu inda ake ja in ja shine maganar ingancin sallah bayan mutumin da bai shi da ba shi da adalci wa amma annaha makruhatun fala khilaf bidalika amma cewa sallah a bayan wanda ba adali ba makaruhi ya ce to wannan babu sabani a wajen malamai Allah sa kun fanci kolasa din sallah a bayan mutumin da yake ba mutumin kirki ba ballantana a zama ɗan bida ko shugaban da yake azzalimi ba shakka sallah bayan shi makaruhiya ce kun fahimta amma fa in ayi suka ce ta yi sai ce su in ta haka lamu shaukani nan ne ƙarshen magana imamu shaukani da fatan Allah fa'idantar da fahimtar da mu abin nan akwai tun da muna da minti uku za mu ƙasa mas'ala ta gaba ta hadisin shine ne ce fi ikhtilafi ahli ilmi fi kun man salla sun waje da man salla salatan sun waje da jama'ata mutumin da ya salla bayan ya gama sallar shi ta farilla sai zo wucewa ko zo wani masallaci sai ta da ana wannan salla din zai iya yin wannan salla din kuma Malam Bashir zai iya yin wannan salla din kun gane yanzu ka kaddara nayi sallah azhar a gida angon misali ko kuma na yi sallah a gida sai na zo wani masallaci sai na tarar da ana sallar azhar kuma zai iya shiga in yi sallah ko ba zai iya shiga ba sai zan fuska biyu na yi sallah ne kadai a gida sai ya zo da ana jam'i zan iya bin wannan sallar misali na yi azhar a gida na zo zan yi sallah sai na da kuma ana azhar zan iya bi da sunan wannan ta zama nafila kun gane ko kuma na yi sallar jam'i a gonmu na zo wani waje masallaci na tada ana sallar jam'i zan iya bin wannan sallah ko ba zan iya bi ba duk abin da ya kawo wannan magana ma kai wata kirka ce to me kawo wannan zancen ma ai karin lada ne ko ba haka ba hadisi ne imam abu dauda da imam nasa'i da ibn khuzaima da ibn wasu kai da hadisi ne ingantacce annabi ke cewa la tusallu salatan fi yawmi marratayn annabi ce kakkui sallah iri ɗaya so biyu a rana ɗaya so biyu kun gane la tusallu salatan fi yawmi marratayn kada ku salla iri daya a rana daya kuma guda biyu wannan shine kawo wannan tattauna din dole zan jabarki dole mu hakura dan mutane su fanci ita matsalar in Allah kai mu karatu na gaba abin ka fada dai dai Allah ka ba mu lada ban sani ko akwai muna da minti biyu ko akwai mai tambaya ba baka to alhamdulillah wa alaikumus salam na'am na'am ha kama wani irin taro ke nan misali shi misali kana da masu kusa amma suna da masu biyu suna da sallar azhar ba ta yi masanar suka shiga mitin sannan ba za su fito ba sai karfe hudu kaga lokacin ta ya wuce kenan turɗa shi da ladaga mo kenan to a za da irin wannan abin musamman kyakkyawan misali ba misalin masu ɗamara ɗin nan wanda in ka fita ɗin za ka je ka kwana a gadirin watakila ko? ta nan kaga mun ba da shirin irin wannan asa a karatun bukhari muke mutum sai fatta ƙullaha mastaɓatu ko tsoron allah da gwargwada mun za ku iya yanzu mun ce saboda irin wannan matsalar ba za mu shiga wannan abin ba muna ganin a haka ɗin ma da namu ya rayuwa ta kasance mana a ƙasar najeriya mu ba za mu zan wawaye irin 'yan boko haram ba ce ai wannan shi kenan sun zama ɗagutu duk a fita in an fita a je ina umarci abu a nan wajen sai ɗauki mataki na biyu irin da annabi ba da wannan na ga muku cewa cin salaf a kowanne in lokacin sallar ya rutsa su a sarkin a masallacin sarkin to ba tsaye suke tashi sallar ba ba fita suke ba saboda gudun abin da ya biyo baya suna zaune sai su sallasa a wannan a zaune ɗin kun gane da haka wanda irin wannan taron ya rutsa shi a waje to sai sallar shi a zaune dama san za a yi sai a lalashi tun farko ana cikin taro sai dai a ga yana sun koyar da kai azumi kana ta mimi din shi abin shi aka ta abin shi bai ta kawai shi kenan ya gama ya sallar shi sai takaita ya gama sallar shi na'am to ka ji wata matsala kuma ko bai kalli alƙibla ba idan ta kama har lokacin zai wuce aka ko bai kalli alƙibla ba sai ya idan ina fata mun fahimta Allah samu dace idan kuma wasu malam naji malam albani ba da irshin irin wannan fatawa din idan ya zama kawo gaba masu yin jarabawa idan ya zama kuma zai iya fita sai wasu kallon abu a babu lalura in zai iya fita ma'ana kamar karfe hudu biyar haka su je za su gama taron lokacin zai iya bari ya yi sallar a ina a lokacin la'asar ɗin kun bujon abu malam albani na ba da irin wannan fatawa ɗin amma wannan aiki na magabata ga shirin cewa su ma suna yi da a lokacin da ake zaune a sallah din ana jiran sarki ya fito a zaune suna yin sallah din idan zai yi mushi wannan sallah din babu laifi sai ya sallah din a wannan lokaci din wa alaikum salam na'am ina zuwa malam kafin ci abu yawwa to Allah shi taimaka to yanzu abin da za mu ce me zai sa musa a sojojin ba za a kawo canji ba laftanar burta ya yi wannan ya yi wannan ya yi chief of defense duk mai ministan shari'a shugaban tsaro me yasa ba za a canji ba mu wani irin mutane ne mu musulmin najeriya ne su arna duk sun samu dama ba sa sakiri za su ci nasarar wanda sai sun kawo na tsare-tsare mu kuma ga mu da dama a hannu sai ce ba za a kawo tsare-tsare za su dace da addininmu da wasu abubuwa ba bayan kuma a asalin constitution an ce kowa yana da right na addini ina fatan fahimta sai a ce to akwai break lokacin sallah akwai lokaci kaza za mu je mu break kuma dole a dakatar taro don ka a ci gaba ma na a yanka wani hukuncin daban ina fatan fahimta ina yan siyasar masanatoci da yan majalisu ba sa kallo waɗannan cases ɗin namu haka masu kallo waɗannan abuwa ce muna fama da wannan matsala asibiti sai a ce sai mace ta sa wannan ɗan tsukakken wandan da wannan matsatsai riga misa ba za kawo canji ba ta sa hijabun ta zumbule ta sa niqabun ta karatun aina ke ne a kayan ke koko a zuciyar kwakwalwa ina fatan fahimta so amma har yanzu mu musulmi da wani ke kwara ba magana canji duk wata guguwa ta zuciya ce wai mu shiga mu bi ai zamani ne ko ya muka iya akwai da muka iya mana kuna gani makaranta ce a kwara fa yara ne hijabi ɗan nan suke sawa arna suka ce ba sai daba dan me za a samu masa hijabi a makarantarsu kuma aka yi ta bala'i sai da aka rufe makarantar na'am na'am na'am na'am tafa na'am na'am to inna lillahi wa inna ilaihi to bai halarsa mutum zo na wannan wajen in za ku tuna min karatu a bukhari maganar da ake bayani kan hijira ina ji shine babi kusan na karshe a bukhari inda muka kawo bayan cewa hijira tana zama wajibi tana zama musahabi za ku tuna yawa cewa da duk inda ka zauna ba zai ka bayyanar da addininka ba to wajibi ne ka bar wani wajen ka je inda ka bayyanar da addininka kun fahimta shi sa Allah ji kan saddauna jama'a kun san dalilin addu'a nan saddauna da ya fahimci tsarin yan kudu kuma ya fahimci ba san zama lafiya suke ba sai ce abinda aka kawo kenan nan ta bangaren yamarai sai ce daga oturko kafin ka je obolo wajen inugu kenan ko to kafin ka je nan to a tsaya a nasarawa a benue nan ne base ɗinmu ba za mu taɓa ƙetara zuwa ƙasansa ba aka yi ƙatuwar kasuwa ya ɗafki daji ka san halin sardauna bai san talauci ba shi ma'ana bai iya ma'amma harka talauci ba da ta tsaya ƙaton waje ɗiba ce to nan ne mutane za su rauke shanunsu masara albasa man duk waɗannan nan sai dai su fito daga inugu da abiya da anambra akwa iban fata ku zo zurin su siya su koma amma ka ga yana jin wajen na wulakanci sai in tsaro a wajen ko shi ne ke makina kai ka kenan nan kuma bangaren yan uwanmu yarbawa sai sai mene shi kuma sai aka ce to tsaya ina eh makwa duk da kwara state ba ta musulmi ce ita ma amma sai ce a tsaya makwa ba sai an haura gada ba da an yi wannan abin da a ce mutanewa da hangen nesa sun da da wannan abin da aka zo ana ta ƙone-ƙonen nan yanzu da yawan masu motoci tirori sayarwa da suke yi saboda yanzu da motar da tirori za a kona da arzikin da ke da komai da ɗan ƙyasa ya faru sai a kona kuma shi kenan ba abu da sai gwamnan sun ce eh to yaran nan sun fi shi ne dai a dai haƙuri shi kenan in za a masa faɗa goma za su kara a ce sai haƙuri kullum mu a haƙuri ake ba mu na'am ai wannan ungoyin da ka san gidana haka na san wannan wajajen mana Allah da ya kyauta gaskiya abinda muke cewa shine mu shugabanninmu na arewa da musulmi da gwamnoninmu da ministocinmu gaskiya suna da abu kaman tsoro shine su sai su turo yan iskan cikin sai su yi abuwa sai su bakin ɗinsu ba kwa mamaki tsohon minista ɗan shekara 94 ya zo yana nema a bashi belin ɗan ta'adda irin na mandikanu duka da tawon yamurai sun haɗu sun zo sun samu shugaban ƙasa a basu belin mandikanu a daidai lokacin akwai ɗa musulmi ɗan kano yarinya daga bayarsa ta biyo shi ɗan shekara sha takwas ta zo tana san shi ta zo ta musulunta ya aure ta amma yana can kotu yana gidan yara yanzu haka ba abin da ya faru ku kalli wannan abin fa muna mu yana can a hannunsu saboda wata ta zo ta musulunta ta aure shi soyayya biyu da ita ba fatarsa an fira ta sato ke ce a'a ba ma zai san da zuwa na ba to ya aka yi na zo na musulunta na abin nan abin nan ina fatan fahimta to an maki dole babu amma wannan yaran har yanzu yana gidan yar ku je ku bincika ku ji amma na madikanu su mutane shi sun yi delegate an cicciɓo mutane da tsofaffi wanda dole ba har daga kwarjininsu an zo ana so a ba da belin madikanu mene madikanu ke shi ne abinda aka yi asara sama da mutum miliyan a najeriya sakamakon shi ne yakin biyafara mutum miliyan suka mutu yakin biyafara dukiyar aka lalata yakin biyafara wace irin asara aka ja a yakin biyafara wannan abin da madikiyar kanu ke abin nan kenan sannan cin amana ƙasa haifar da tautarma raba gwamnati gida biyu gwamnati ba da izini shi ma ya ba da izini ya ba da umarni haka ga ta'addanci kala-kala amma wai duka fa ko kallo wani abun fa amma duka sun rufe ido akan wani abun a ba su dan su je su rike mu kuma a ɓangaren lokacin ɗaya fa da namu sai a ce ai laifin su ne me ya kai su kuma saboda me ya kai shi ba kakuna mutanen sarkin kano sun su yaran hausawa da aka yaran musulmi da aka kwashe daga kano a kai su enugu abiya ba abiya ba onitsha wai fada cewa shi da iya zai hukunta kaji fa madadin shine sarkin babban basaraki a kano a najeriya a arewacin najeriya ce san bai yadda ba ba ma iya kaske na ba yana ba da umarni sai an nemo duka sauran yaran da suka bace ce shi ba zai zauna ba ya je ga babban sarkin yankin wajen ya ce ya za a haka kenan su mutanen shi ba ba za su da wannan al'amari shi ma ba zai da ba ba wannan shiru haka muke mu shine albani ke cewa susatu eh shine an samu da an rarake su ne ba su iya komai so malam irin wannan abu in dai ba za a bari ka bayar da adinka babu alkhairi a wannan zaman ƙasa kowace irin ƙasa ce in dai ba abin ka bayar addininka ba sai ka tashi sai ka ƙarasa fatakwal can ma akwai arziki nan ko za kiran sallah za ka yi komai sai ka yi a nan wajen in ba fatakwal ba taimaka ba sai ƙasa ina bayelsa ana addini a can wajen in nan bai maka ba ga akwa ibam duk suna addini a koran da zaka je ka addinin ka da yanci a wajen amma ni kam ina ganin mamakin ga mutum wai a ba wannan kaso albasa an kona ta tafi so goma amma haka mutum har yanzu yana nan wai ya ƙara zuwa wai ya kasa albasa shi su uku ga sanan kawai nama da an bai abu buge su kawai a kwace abin nan din ina fatan fahimta wanda masallacin da garin abu kuma ya ƙonu bai so nawa shi ma ko kan mutum a wani ca Allah da shi kyauta duk inda mutum ba zai addini ba yanzu kaga zama Amerika ya fi zaman yankin Najeriya na wannan bangaren da Amerika ba za a raka kai sallaka ba hasani ma a bakin titi sai kai sallah sai ga ana kallon ka ha which kind of style is this ana ta abin nan ka gama yake eh wannan mene kace sallah kenan wanda annabi Muhammad zo da ita kace kai well done very fine ya abin yake zai gama wani musulun sakamakon haka amerika ana haka switzerland abin nan faransa da yan iska kawai ingila da ana yi amma a nan kasar musulun wala akwai wani baka yi saka kaji kama yi mana ka gani to amma fa duk abin da muka faɗa shi ne mu fa ba mu da wakilai ne ba mu da wakilai ku gaya mu abin da wakilai kan suke wakiltan ku akan shi akan me suke wakiltan ku akan rayuwarku ko akan addini kuma kulofar duk da addini suke ci bari zaɓe zuwa ga duk wani limamin juma'a sai sun je sun same shi duk wani mai faɗa a cikin musulunci sun same shi duk wani mai mulki sai sun sun same shi eh wallahi tallahi mu saboda al'ummar mu yanzu muka zo mu tsaya saboda ana cuta al'umma za mu tsaya tsayin da ka mu kwato musu da sun ci zaben baka sake ganin kowane shege kowa sai koma gefe shiru duk abin da ya muku baka sake jin komai ba in an yi gobara ne jiyar ba kun miliyan ɗaya shaguna ɗari sun ƙone ya ba da miliyan ɗaya nono za a raba ina fatan fahimta yawwa na? to ka gani dubu ɗari biyu you see jama'a waɗannan shoga shi sa muke cewa kan mutane ya buɗe mutane su waye suwa za kun ga zaɓa suwa za su je har yanzu a tsarin demokuraɗin ma an ban mu a bayani wa za ku tura me gwanayen da ake ciki waye iya magana waye zai tsaya tsan daka ya tare muku haƙoƙinku duk ba kallon wannan ake ba hasali ma sun ƙara gano abu kawai shi sa don ɗan siyasa ma sai ta tara kuɗi kawai ta yaƙi ma wasu abubuwa kawai shi ya ba da cewa kawai da an zo zaɓe kawai shi kenan wallahi har talaka na gani kun su wannan karin zaɓen cewa mai da aka yi kawai sai a yi layi dubu ɗaya ɗari biyar biyar haka da kuɗi ƙarara kuɗi ana bar ana dangwala zaɓe to kana da bakin magana ne kuma 500 ɗinka arga ‘yancinka ne an siya 500 ko 1000 an baka Allah da shi kyauta na'am wanda a gama na'am wane? eh eh na'am mm aka ce shi ma fasallar kuka je cewa sai fa in ta zama la mahalata ne ita ma wannan din dan bidan zaka bi sai ya zama ba wani ahalin sunna da kibe bida san zaka je in ta kama zaka je kai sallah din ina fatan fahimta amma mutumin da ya shimfa da kyalle na wannan da'awoyi da ake da shi sai malami sun auna ga wannan abin da yake ya kai kafirci ko bai kai ba ina fatan fahimta to gaskiya ba iya tattuna bayan da malami suka akan wannan wazifa da ake irin ba babu shakka zikiri ne bid'i to amma ya kai matsayin kafirci bai kai ba to wannan ban iya yanke hukunci akan wannan lamari din insha Allah Allah kiyaye to abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada laifukanmu da kurakuranmu Allah ka yafe mana Allah ka biya mana bukatunmu duniya da kiyama Allah ka kase kabar mana albani ke albarka cikin duka abin da bai da zara'a shi da makaranta da sauransu Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah ka ji kan iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله